walaysa yu'malu bi ghairihi amma ba a yin aiki da wasunsu ma'ana dukkan kira'o'in da kake sun saba ma guda goma nan da muka bayanin su to kar ka aiki da su wajen mene wajen ibada wajen ibada shine fil hukmi wajen hukunci na ibada ma lam yajri majra tafasiri matukan kafin mu ci gaba ibn jazari Allah ya saka mishi da alheri ya fitar da waɗansu sharuɗa guda uku su ne sharuɗa na kira'o'i kira'a ba ta ingantuwa ta zan mutawatira sai ta cika waɗannan sharuɗa ɗin na farko ta zanto mutawatira ce an samu ta daga hanyoyi masu inganci kuma birjik da sa daga sahabbai sabanin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam in akwai ingantaccen isnadi za a iya samuwa daga sahabi da ku duba hadisin inna malamani bin niyaz wa inna malikul limrin manawa wani ne ya roki wannan hadisin sayyidina umar ko sai aka samo daga mutum mutum da ya roito daga cikin tabiya da guni sai wani ina jin daga mataki na uku ne sai aka kuma samu wadansu ruwaya surwaita kamar dai da yake da mun kuma cikin tafin zamu gani to qur'ani ko babu ruwayan mutum daya wannan na daga cikin miza wannan na daga cikin distinctive feature na alqur'ani dole sai an samu sahabbai birjik da yawa sun ruwaito amma adadin babu sharadi kamar da Imam Suyuti ya kawo cikin alfinsa babu sharadi a ce wai sai daga kan uku ko hudu a'a a yaje zan mutu watiri in ya zan mutu watiri kamar da malamai suka fitar na kira'a to shikenan yana da wannan hukunci to kira'a ta zan mutu watira kuma yanzu ta tayi muwafaka da Rasul Usmani bayan Allah subhanahu ta'ala ya azurta manzo sallallahu alaihi wasallam da da ba da dama a rubuta alqur'ani to lokacin sayyidina Abubakar sakatarorin suka rubuta ayoyi da aka aka saukan masa ta hanyar karantar manzo sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar yasa aka tattara alqur'ani amma a lokacin sa an tattara alqur'ani da ma waɗansu abubuwan da ake zaton alqur'ani ne kamar fassaran da wasu sahabbai suka rubuta a gefen musafin su ko ƙarin bayani ko makamancin wannan amma lokacin sayyidina usman Allah ya ƙara musu yarda a lokacin ne aka rubuta alqur'ani tsantsansa kamar yadda zamu karanta cikin ulumul qur'an to malamai sai suka fitar da sharuɗa duk abin da zai zama alkur'ani ne za a karɓe shi sai ya dace da abin da sayyidina Uthman ya sa aka rubuta a wannan lokaci kenan sharadi ne na biyu ya zanto kira'a ba za ta zama mutawatira ba sai ta cika sharadi sai ta zama mene ta yi muwafaka da abin da aka rubuta shi a cikin musafin sayyidina Uthman sayyidina Uthman ya sa a rubuta kafin alkur'ani guda biyar wani suka ce guda shida wani suka ce guda bakwai bayan nan sai aka rubuta aka aika da su zuwa ga yankuna na duniya daban-daban aka ci gaba da karantar da duniya shi kuma ya rike musafi guda daya shi da ake ce mishi al-musaful imam ko kuma al-musaful madani al-khas to kamar misali maliki yawmiddin akwai musafi kwafin da aka rubuta da maliki da alifun wani musafin kuma aka rubuta shi ne da maliki babu alifun to kaga qira'an nafi'u ko kuma idan ka dauki qira'an kisa'i da imam asim su suna cewa maliki ne wa maliki yau mu dini rahuhi nasirin wa inda siratin wasu sirati da kumbula in ji mamu shafibi to in ka ɗauki kira'an imamu asim da kuma kisa'i za ga a cikin alkur'anin su a rubuta alifin tsakankanin mimun da lamun maliki yau dini amma in ka ɗauki na warshu kalon hafsun da si da sauransu ne sai ka ga su kuma maliki ne a gurin to kira'a za ta zanto mutawatira ce ya zanto in an karanta ta an faɗe ta za a ga gashi na a rubuce a cikin musafin da sayyidina Uthman ya sa aka rubuta kai ba ku gane ba akwai kiran Abdullahi bin Amir hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama to shi na shi hal tastati'u rabbaka an yunzila alaina ma'idatan minas sama hal tastati'u ba ce rabbuka ba za ka ce rabbaka kuma to a cikin musafin imam abin nan imam ibn amir musafin riwayar hisham da ibn zakawar kana duba za ka ga hal tastati'u aka rubuta hal tastati'u rabbaka amma namu fa hal yastati'u rabbuka ku gani sannan ka dauko na musafin hafsul bibi kana duba za ga wa ma huwa alal ghaibi kaga an hafsa bidani da dot ko to amma na hafsun bil zaga akwai za'un shi kuma to gaji shi gashi nan dai to wannan shine sharadi na biyu sannan sharadi na uku ma kira ba za ta zama mutawatira ba sai ta cika sai ta dace da larabci ma'ana ya zanto in an karanta ta da hukunci kaza akwai shi a cikin larabci amma anan ba wai Qur'ani shi ke muwafaka da luga ba a'a lugan ne ke muwafaka da larabci mun banci da Qur'ani mun banci wannan ko kamar misali hunalikal a'a kamar misalin يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا hamzatu wasulin ne nan ko to wata kira'a kuma yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu allazina amanu anziruna a cikin larabci ba hamzatu ka da wasulin akwai mana mun gane ko ina ina zuwa afwan walam takun lahu fi'atun walam takun lahu fi'atun kun ga takun fi'atun ai fi'atun mu'annas ne ko sunan mace ce to idan a ka'idar larabci idan fa'ili wato wanda ya aiki mace ce to fi'ilinsa za a sa alamar mace in ko namiji ne wanda ya aiki to a fi'ilin sai a sa namiji misali a ce ja'a zaidun zaidun ba muzakkar ne ba to ja'a sai a bar shi haka nan kawai idan hindatu ce ta zo za a ce menene ja'at hindatun kaga ai ga alamar ta ko to amma idan aka rufe tsakankanin fi'ili da fa'ili ko mace ce ko in mace ce kuma hakiki tanis to in kaga dama kai tanisin fi'ili in kaga dama kai tafkiri misali ja'at hindun sai ka rufe ka ce ja'at al-yawma hindun to kana dama kuma ka ce ja'at ja'al yawma hindun ya halasta to gashi kuma alqur'ani sai Allah ya ce cikin suratul kahfi walam takul lahu fi'atun wata kira'a kuma na hamza ne in ba na manta ba walam yakul lahu fi'atun kai mu je mu nemi littafin da tafan da aka rubuta akan al-hujja fil qira'at kaman al-kashfu an wujuhil qira'at wa hujjatiha wa ilmiha na muke bin abi talib mu je mu nemi littafin talaiul bishr na al-imam al-hamlawi akwai kuma al-qala'ilul hisan duka da irin tafan da aka rubuta akan hujja na qira'o'i duk za mu samu irin waɗannan bayanan Allah ka samu dace ku yi haƙuri wannan nan ɗan tsawaita saboda ɗan gane ne to ina ne eh mun ji sharuɗa guda uku fa kullu ma wa fa kullu ma wa faka wajha nahawi sai mene malami inji ibn jazari a cikin daiwatul nashri wa kana lil rasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan annahu alquran to haka ibn jazari ya faɗa cikin daiwatul nashri to walaysa yu'malu bi ghayrihi abinda yake koma bayan qira'o'i guda bakwai amma qira'o'i guda goma to ba aiki da shi fil hukm wajen hukunci da cikin hukunce hukunce musulunci malam yaji majalis tafsiri matukan dai bai gudanar to amma gudanar irin ta tafsiri ba ma'ana in dai tafsiri ne ka zo fassara aya to wajibi ne ka fassara da mutawatiri to sai zan to baka samu wani wani asari mutawatiri ba to zaka iya amfani da qira'a shadda ka fassara alqur'ani aka an kuma samu haka kun gane an samu haka kuma waɗansu gurare da aka fasada da kira ishazza as-sariqu was-sariqatu faqatu aydiyahuma jaza'an bima kasabana kanan ai akwai qira'atu shazza was-sariqu was-sariqatu faqatu aymanahuma okay ashe da bane za a fara yankewa Allah shi kare mu Allah ka sa mu dace to ashe kenan in zaka yi tafsirin alqur'ani ko wannan za a iya fassara shi da magira shazza in za a fassara alqur'ani amma ya zanto babu mutawatiri babu hadisi kuma sannan ma zaka iya kafa hujja da ka'ida ta luga da qira'a shazza zaka iya ai akwai sifa da musuf ko kamar misali in ka ce rajulun karimun kaga rajulun mutum ko karimun mai daraja open handed person mutum mai kyauta kaga ai karimun siffa ce ta rajulun ko to za ka iya share siffan sai ka kawo musu abin da ka siffanta ina hujja suka ce ga kira shadda wa kana wara'uhum malikun ya'khudhu kullu safinatin gasba me yasa aka samu azzalimin sarki a gaba da yake kwace jigin ruwa me da wace irin jigin yake kwacewa sai saliha wacce ba ta da- ba ba ta lalace ba ta barke ba ta koke ba ta abin nan ba lafiyayyen jirgin ruwa yake kwacewa to shine akwai kira'a shaza da za ka za ka gane haka wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kullu ya'khudhu safinatin salihatin gasba kaga salihatin an sifa ta safinatin to a kira Aisha ba sai gashi ta bayyana da sifa to Allah ka sa mu dace Allah ka mana jagora to kaida ta liga akwai wata risala ban iya kiyaye shi kiyaye sunanta ba wanda Sheikh Al-Qadhi Abdul Fattah ya rubuta Abdul Fattah Al-Qadhi ya rubuta mai Al-Wafi Sharh Shatibiya akan kira'a ce shadda hukumul kira'a shadda in ba na manta ba wa illa fadri haka ne ko wa illa fadri kaulaini in arada in arada in aradahu al marfu'u kadimhu dhal qawlu huwa al masmu'u to wa illa idan kuma zan ba haka ba kaulaini to akwai fatawa guda biyu na malamai waɗanda suka kawo So. No. To. Wa illa kaulaini ko? Na'am to. Wa illa kaulaini idan ko ba haka ba to akwai fatowa guda biyu wal ah, nam in aradahu al marfu'u qaddimhu dhal qawlu huwa al marfu'u in aka sami fatowa guda biyu ko kuma akwai fatowa guda biyu dangane da abin da ya shafi matsala ta kira'a shazza dangane da hukunci da su hukunci da su in aradahu al-marfu'u qaddimhu in aka samu ga aya ta zo da kaza sai aka samu kira'a shazza ta fassara to sai ya zanto ga kira'a shazza ga hadisi marfu'i to ana abin da zaka yi ka ita kira shadda sai ka dauki hadisi marfu'i ka aiki da shi shi yasa sai ce in ardahu marfu'u duk lokacin da kaga kira shadda kaman ta ci karo da hadisi marfu'i qaddimhu to ka gabatar da hadisi marfu'i akan mene kira shadda huwa masmu'u haka ne a qaddimhu ko zal qawlu wannan fatawan huwa masmu'u shine abinda aka ji daga malamai ko kuma shine abinda za a dauka an jiyo daga bakin wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayani dangane da wacan nan aya din to wannan ya mana magana a- ya mana magana akan kira'o'i mutawatir ko yanzu kuma sai ahad kira ahad ita ce wacce aka samu daga mutum da ko aka rawaito daga mutum daya to alhamdulillah dukkan ayoyin alkur'ani babu wani abu na ahad mutawatir guda goma nan duka mutawatirai ne to shi malam ya tafi ne akan abin da imamu suyudi ya kawo cikin ah, itimamu diraya likura'in nukaya ya tafi kan fatawan waɗansu malamai ne su ma da suka ta kira wa'i mutawatirai guda bakwai ahad guda uku shawab kuma sauran amma da sahihin zance mafi karfi mafi kuma inganci da yardan Allah shine kira wa'i guda goma su ne mutawatirai banda goma nan sauran shawaz ne to a nasa wasani nau'i na biyu daga cikin kira'atun nan shine al-ahadu kasalasa shine kira'an waɗannan malamai guda uku sune Abu Ja'far al-Madini Yazid ibn al-Qaqa tabi'i ne babba sannan kuma sai Yaqub Yaqub ibn Ishaq bin Zaid al-Hadrami babban malami ne a garin Basra sannan kuma sai Khalaf ah, Khalaf ibn Hisham bin Sa'lab al-Bazzar al-Baghdadi waɗannan su ne kirawai ahad amma wannan fatawa ce ta magabata sai dai su ibn jazari har zuwa yau abinda ake aiki da shi shine kirawoyi guda goma su ne mutawatirai to kila wani zai iya so maka ya ce a to ya aka yi aka samu wannan sabanin to ai Allah ya yi alkawari wala ya zaluna mukhtalifin na farko kenan sannan kuma na biyu fahimta ce kawai don Allah zai iya ba magabata ta fahimta mu kuma yanzu nan daga baya ba mu fahimtar da tamu ita ce ma'ana ta baya ita ce tafi karfi kuma an samu irin waɗannan da dama sannan kuma na uku wannan sabanin sabani ne wanda Allah ya ka ya kaddara zai faru na fahimta Allah ya riga ya kiyaye littafinsa babu wani baraka wajen wannan sabanin domin da kanshi ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu ba za ka fahimci hakikanin bayanin ayan nan ba malam sai ka san luga saboda abubuwa na karfafawa wanda Allah subhanahu ta'ala ya amfani da su inna ga inna nahnu jumla ismiyya nazzalna dhikra wa inna ga tawkidi lahu lahafizun taqdimu haqu ta'khir ga san dai Allah ka samu dace na'am to kasalasa kaman kira'o'in waɗannan malamai guda uku kamar yadda muka kawo tatabu hakira'atu sahaba qira'atus sahaba tatba'uha sannan kuma sai mataki na na na uku bayan qira'o'i mutawatirai sai kuma qira'o'i ahad sai kuma me bi mu qira'o'i ahad shine qira'o'in da aka samu daga wasu daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa thalithu shadh lahu lam yashtahir lam yashtahir mimma qira'atu tabi'una was tabi'una wastudhi haka ne ko Na'am, haka ne? Wasalisu ashab, haka ne? To, kirawoyi mutawatare su ne kashi na farko, kashi na biyu kuma kira'atul ahad, amma ahadin nan an haɗa su da kira'o'in sahabbai, wa zakar wal'unsa, Abdullahi bin Abbas ne ko? Sannan kuma sai mataki na uku shine wasalisu ashab, kira'a shabza. alladhi lam yashtahir shine wanda bai shahara ba mimma qarahu tabi'una wastutir mimma qarahu tabi'una da ibdali na alhamza ai mimma qarahu tabi'una daga cikin abin da aka rojo tabi'ai sun karanta zaka samu akwai kirawoyi da aka samu daga tabi'ai wastutir kuma aka rubuta daga satur ko to kai tsaye idan muna son mu samu irin waɗannan kirawoyi ga mutawatirai ga kuma shawaz da sauransu da na tabi'ai ma mu samu littafin fathul kadir na limamin shaukani fathul kadir ya kakawo sosai wani gane ma akwai sauran littafin da za ka samu amma mu samu fathul kadir za mu same su da yawa to Allah ka samu dace na'am wa laysa yuqra'u bi ghairi haka ne wa laysa yuqra'u bi ghairi al-awwali wa sihhatul isnad shart min jali to amma ka sani ba ƙira'ar da ya halasta a karanta ta a matsayin aitilawata a matsayin ibada cikin sallah ne ko ba cikin sallah ba banda waɗannan mutawatirai wana ƙira'o'i guda goma mutawatirai su ne ya wajaba ka bauta ma Allah da su ko ta hanyar su a cikin sallarka ƙira'o'i nan guda goma mutawatirai shine malamin ya ce walaysa yuqra'u bi ghairi al-awwali ba a yin karatu da sunan an yi ibada ga Allah subhanahu wataala bi galil awwali ba da na farko ba ma'ana kirawo ibnu tatari guda goma nan sune ake karatu a ibada da su in ka je karanta misali ya ayyuhal ladhina amanu idza nudiya lis sala cikin sallah ne ko ba cikin sallah ba za ka samu lada kuma wannan kana ibada ne Allahu akbar wani abin da ya bambance alqur'ani da sauran littafai shi alqur'ani ko da ka zama bushman no science ne akan alqur'ani in dai kai tilawa da nufin ibada za ka samu lada mun fahimci wannan ko mujarradin tilawa anta ma anta ma'zurun zaka samu dada shartun yanjali wasihatul isnadi shartun yanjali wasihatul isnadi sannan kuma shartan qira'a mutawatirai sune kamar haka kamar yadda ya ka mana shine sihatul isnadi shi yasa mana yace wasihatul isnadi ingancin isnadi shartun wannan sharadi ne yanjali wannan ya bayyana ma'ana yanzu kuma zai bayyananci mana cewa ingancin isnadi sharadi ne daga cikin sharuɗa mutawatir na nuna mun nakira wa mutawatirai lahu ka shuhuratir rijali dabti wifaqahu lafd al wifaqahu lafd al arabi wal khatti haka ne ko to sihatul isnadi shar'i daga cikin sharuɗan kira'o'i mutawatirai wasihatul isnadi wasihatul isnadi shartun yanjali lahu wato yanzu ya bayyanu ko yana bayyanantuwa cewa ingancin isnadi sharadi ne na kira'a mutawatira na kira'a mutawatira ka shuhurtul rijali ad-dabti kaman shaharan marwaitan ad-dabti masu cikakken kai masu cikakken kiyayewa wifaqul to wato ma'ana ya zama kuma a cikin sihatul isnadi din an sami marwaita masu kaifin kiyayewa ma'ana a cikin isnadi a samu marwaita masu kaifin hadda ko kuma hanyar da suka rubuta hadisi za su iya badawa cikin sauki ba tare da matsala ba sihatul isnadi sharadi ne kuma sharadi ne a sami isnadin na kira'a mutawatira ya zanto marwaitan adil abin nan suna da kaifin kiyayewa ma'ana kaifin hadda da kuma hanyar da suka rubuto hadisin kamar ta hanyar rubutu in sun ta za su bada hadisin ba tare da matsala ba sharadi na biyu shine wufaqu lafzil arabi ayan ta kuna muwafaqa lil arabiyya ya zanto ta yi muwafaqa da larabci ma'ana ya zanto idan an karanta ta duk ra'ayin duk ra'a da za a karanta ta da wani wajahi ya zanto akwai wajahin a cikin larabci yanzu muna karantawa in ja akun fasikun bi naba'in ko hamza shi kuma khalaf shi kuma in je akun fasikun bi naba'in je akun fasikun bi naba'in akwai mana je a imana akwai imana a cikin larabci a malamai ko mun ko mun kanmu muna da imana a Hausa rake ka ce ne raka rake ba ka kakkata da lafazin ba shine imana ai je a ba gashi ba fate Allah saka dalili Allah shi bada lada ba gashi ba idigami ikhfai iklabi duk muna da su a cikin Hausa an bani an bani ai a ne da n ko sai ba yumbi'u yumbitu lakum an bi'uni to me yasa baka cewa an bani sai ka ce an bani ba ga iklabi ba ka gani to ya zanto dukkan wajahi da kira'a ka samu ta zo da shi akwai shi a cikin larabci ma'ana ya zanto larabci yayi muwafaka da wacannan kira'ar alkur'ani shine abin gabatarwa akwai larabawa da za su ce maka kamar mutanen wajen yamin yamin ko kuma wani bangare musulmi sai su ce maka hadha rajulun a'ma hadha rajulun a'ma ma ma wannan ai takalili ne ruwayan wani shi ta zo da irin shayi sabbih isma rabbika la'la alladhi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada imana baina baina ko da akwai Allah ka samu dace har faransanci akwai naskafe ai ba faransanci kalma ce amma kuma gashi ta zo a cikin larabci to duk akwai gasu nan idan suka fi ma an zo muke ta da imana Allah ya saka da alheri Allah rumma wal khatti sannan kuma duk qira'a ya zanto sharadi ne ba za ta zama mutawatira ba sai ta cika sai ta yi muwafaqa da al khatt bi ma'ana ar-rasm al-usmani yanda yanayin da sayyidina Usman ya saka rubuta al-Qur'ani ya zanto in an karanta da wannan wajahin da za a rubuta musafin da sayyidina Usman ya saka rubuta za a ga irin wannan rubutun to kun ga waɗannan sune sharuɗin qira'o'i mutawatira sai sihatul isnadi ittifaqu ittifaqu ittifaquha bil mene bil khabt al arabi wal lugat al arabiyya Allah ka samu dace to da wannan ne zamu gane ashe ba za ka iya fahimtar alqur'ani cikakke ba sai ka san luga yan wa sai mu dage mu koyi luga Allah ji ga malaman mu to sai mene kuma gaba na'am to annau rabi nau'i na hudu qira'atun nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana malam zai mana bayani ne akan irin lafuzza na kira'o'i da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta su kamar yadda imam hakim a nisaburi ko ya rawaito a cikin al-mustadrak ala sayyihaini Allah ya ji kanshi wa aqad al-hakim fil mustadraki baban laha haythu karabi mislihi bi misliki a bi maliki wa aqad al-hakim imam hakim ya kulla babi musamman a cikin fil mustadrak a cikin mustadrak da ya rubuta akan sahihani muslim imamu imamu bukhari da muslim sun rawaito hadisai ingantattu to bayan ya zo sai yake fahimtar ai akwai wani hadisai da suka sharuɗa cika sharuɗan bukhari da muslim ko ɗayan su amma su ba su rubuto ba su ma sun inganta shine ya dauki littafi fallaye da suka dayarin ka rubuto irin waɗannan hadisan to ya kulla babi musamman laha akan kira'o'i da aka samu daga manzo sallallahu alaihi wasallam kara bi mislik kara wanda aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da su bi maliki kaman kalmar maliki an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da maliki kaza siratu ruhunun wa nunshizu kazaka la tajzi bita ya muharriru kaza sirat haka nan an samu inda asali da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta sad kalman asfirat da sadun mun gane ko kamar yadda kira'an khalaf tana karanta azzirat da ishmami ko ga ta kumbul kuma tana karanta da mene sinin su ma duk an rubuta daga manzo sallallahu alaihi wasallam wasa da za yana shin mahada da khalafin wa shi yumli khalladi lawara Allah ya sa mu dace urhunun farihanun makabuda akwai kira'an faruhunun makabuda kuma an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wanzur ila al-izami kaifa ninshizuha an samu wanzu sallallahu alaihi wasallam ya karanta ninshiruha kazaka la tajzi wa taqu yawman la tajzi nafsun ko bita an karanta da ta'un ya muharriru ya kai mai kokarin tace bayanai la tajzi nafsun an nafsun shay'a to an samu manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta da ta'un akwai kuma wanda tazo da ya'un kuma ya muharriru ya kai mai kokarin kirdado daga tahrir wannan akwai tashwiq anan tashwiq motivation wata ma'ana afwan ya muhurizu ne ko to Allah saka da alheri ashe ana tare da ni ya muhurizu kaga da ba tare da ni yanzu nan sai zan iya kama hanyar ihun kamar za ko zabi biyu to Allah saka mu kowa da alheri ya muhuriz ya mai kokarin tsare ilimi a haraji tsarewa ai da kana ne Imam Shatibi ya ce mu littafin sa hirzul amani wa jawtani saboda ya tsare ya tattaro duk wani hukunci da ya shafi kidawoyin nan guda bakwai ta Allah ka samu dace na'am ya muhuriz ko أيضا بفتح ياء أيضا بفتح ياء أن أن يغلى والعين بالعين برفع الأولى أيضا هكذا أن سامو بفتح ياء ديما ياء فتحة وما كان لنبي أن يغل كو كاغا يغل أن كانت هذا فتحة wata kira kuma an yuhol an samu da don mashima an yi gulla an samu da yin maya fata an yi gulla wal ainu wal aina bil aini ko to an samu kuma mazu sallar suna karanta wal ainu bil aini kuma kowanne in aka zo li'irabi kuma duk sai fita wal ainu bil aini bi raf'il ula da yimma kalmar farko raf'a afwan da yimma karkin kalmar farko raf'a shine wal ainu bil aini akwai kuma wal aina bil aini to manzo sallallahu alaihi wasallam samu karanta wal aini bil aini darasta tastadi'u min anfusikum bi fathi fa bi fathi fa ma'anahu min a'zamikum a'zamikum a'zamikum darasta wali yaqulu darasta wali yaqulu darasta an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta haka wani ya kulu darasat darasat ta rugurguje kenan in daras rugurgujewa lalacewa baci an samu kuma darasta darasat darasat a darasta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi darasin kenan akwai darasat akwai kuma mene darasta darasat sai mene kuma jarasta jarasta jarasta jarasat ina jin ko to Allah ya kare fahimtar da mu tastati'u هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة to an samu hal tastati'u rabbaka hal tastati'u rabbaka kiran abdullahi bin amir sannan kuma لقد جاءكم رسول من أنفسكم an samu min anfasikum amma wannan shadda ce wucin nan ba mutawatira bace anfasikum lalle hakika wani manzo daga cikin mafi tsadan ku ya zo muku ayi to anfasikum ma'ana bi fathi da yin mafa'un fataha bi anfasikum ma'anahu min a'zamikum ma'ana wani manzo daga cikin mafi girman ku watan girman ku ya zo amma ita min anfasikum anfasikum dinnan shazza ce ba mutawatira bace insha Allah amamahum qabla malik saliha haka ne بعد سفينة وهذه شذت شذت شذتي شذتي لتحريك التام سنوكما وكان وراءهم ملك وتقراء وكان أمامهم ملك يكون الله nan ne zaka samu malaman ulumul Qur'an sukan ce dukkan kalma kaza a cikin Alqur'ani ta zo da ma'anan kaza ne amma banda kalma kaza kamar misali sikhriyun sikhrun isgiranci ne duka yadda ta zo a cikin alkurani amma banda guda daya mu ji cikin suratul jasiya ne ko li yattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya ne yan kwadugo ake nufi ba ba isgiranci ba yan kwadugo ake nufi to irin wannan za ga malaman ulumul qur'an suka fitar da irin wannan bayu musamman ina jin mun taba yin daura akan mecece ma risalar mustarakatul Qur'an ko Allah ta samu dace to Allah kai mana jagora na'am to akwai kuma wara daga cikin wadannan lafazan suka ce wara'a nan wa kana wara'akum malikun ba yana nufin bayan su ne ba a gaban su ne kun gane to sai aka samu ta kira'a ta shazza ta zo da shi wa kana amamakum malikun to nan wara yana da ma'anar amama ne to qabla malikin amamakum an same ta zo kafin kalmar malik a cikin suratul kahfi ko salihatin akwai ma waɗannan duk shazza ne akwai ya kudu kulle safinatin salihatin da zuwa ita ma shazza ce ta saba ka'ida ba da safinatin saliha an samu ta ne a gaban kalmar safina wa hazi shazzati amma kaga waɗannan shazza ne tun daga kan mene min anfasikum amamahum salihatin a gaban safina ko duk waɗannan shazza ne a to me me ayyai suna da yawa to a ka'idar larabci duk abin da yake ba mutum bane za ka kalle ka ce ne hazihi kamar ya tsune nan ko sai ka ce hazihi asabi'un ba za ka ce haula asabi'un ba to shi yasa malam sai kawo hazi shazza shazati na farko kenan sannan kuma na biyu ismul ishara ya kamata ka ce ne a to ai ya kamata malam ya ce ne hazihi sai ce hazihi to ismul ishara kana iya kana da maka ce hazihi ka iya cewa hazi ka iya cewa zih ka iya cewa zihi ka iya cewa ti ka iya cewa ti in ka ce ti timratun daidai da larabci amma ni sai dauka gargaliya ce ko daidai yake da hazihi mar'atun mu sami littafin katonun da abu na ibn sha Allah ka samu dace na'am sakara wa mahum bi sukara aida aka ne ko qurratu ayunin li jam'in tumda na daga cikin kirawoyin da ka samu daga manzo sallallahu alaihi wasallam akwai sakara wani ya tuhum sukara kaga sakara an samu mutawatira ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da ita a ina a wa mahum bi sukara aidan sannan kuma fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lakum min qurrati ayunin akwai kuma wanda tazo min qurrati ayunin da jam'i shine li jam'in tumda ya zartu cikin littattafan malamai ko an zartar da rubuta qurrati ayunin a cikin littattafan malamai cewa su ma qira'a akwai qira'a da aka samu qurrati ayunin wa atba'a wattaba'a wattaba'atkum ba'da zurriyatihim بعد ذريتهم rafarifan abakariya jam'ukum na daga cikin kirawoyi da aka samu an samu fadin Allah madaukin sarki wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim a suratul tur ko Allah ka samu na cikin waɗanda za su fifitu da darajar ceto ran tashin kiyama Allah ka samu na cikin su mu nemi mu kada duba fassarar wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum to kira'a mutawatira ta zo wattaba'atun zuriyatuhum da qatayin alhamza alhamza hamzatu waslin sannan kuma an samu wa atba'atkum zuriyatuhum ba'da zuriyatuhum kalmar wattaba'atkum ta zo ne a gaban mene wanda aka sami zuriyatuhum a gaba ko wallazina amanu wattaba'atkum zuriyatuhum bi imani sannan kuma ga wata kira ita ma shazza ce متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان wannan ita ce mutawatira amma shazza wacce ba za ka karanta ta matsayin kana tilawar alkur'ani ba muttaki'ina ala rafarufin khudrin wa abaqariyin hisan wannan sai dai kai ka amfani da ita domin kafa hujja akan cewa rafrafin ana jam'anta shi akan mene rafarufin abqariyin jam'in shi abaqariyin shi yasa malam yace mana jam'uhum sun zo da sigan jam'i ko na sai kuma mene gaba al-iqdul khamis ko ar-ruwat wal huffaz min as-sahaba wa tabi'in na faddal kai Allahu akbar imamu shatibi yana cewa jazallahu bil khairati anna imma lana naqalul qur'ana azman musalsala فمنهم بدون سبعة قد توسط السماء الأولى بالأجل زهرا وكمانا يمسى الدعاء to mu ma muna musa da Allah saka musu da alheri tun daga sahabbai da suka roto Qur'ani sai karanta da tabi'ai abin har yanzu mu ma ga mu ga malaman mu yanzu suna ta karanta da mu Qur'ani Allah saka musu da alheri to shine yanzu malam a wannan nau'i na biyar da na shida zai kawo maka shahararrun malamai wajen karatu karatun alkur'ani tun daga sahabbai har zuwa tabi'ai na zo da wani littafi ji Allah ya bi wani iko na nuna muku ba sunan littafin ma'rifatul qurra'il kubar na limamun zahabi ya tattaro gogaggu ne kwararru wajen karanta da alkur'ani tun daga sabon manzo sallallahu alaihi wasallam har sai da ya zo tabi'ai ina jin sai da kawo karni karni wajen goma sha takwas ko makamancin wannan ma'rifatul qurra'ul kubar na al-hafiz zahabi mu nemi wannan littafi malamai daga cikin sahabban da suka shahara wajen karanta da alkur'ani aliyu usmanu aliyu usmanu ubayyun zaidu ولابن مسعود بهذا سعد الله اكبر akwai ali bin abi talib akwai usman ibn affan ga kudi ga halifanci ga kira'a Allahu akbar ina da jinjina malamin mu daga cikin malamin da suka karanta da ina jinjina mishi daga cikin malamin da suka karanta da mu alqur'ani akwai malam Musa Yunus akwai malam Abdullahi Abba ba a taɓa samu ba cikin alƙalin jihar kaduna har yau ba a taɓa samun wanda na farko gashi alaramma ne ba gashi kansila gashi jagoran alƙalai kuma cikin alƙalin jihar ba sai malam abdullahi abba ba ku kabara bayan wa ba ba ba dare ce Allah ya bashi ba to kun gani Allah ka sa mu dace ga fashi kansila duk wannan kudin da ba zan bai dame shi ba amma kuma gashi akan kujerar alƙalancin musabaka ana yi da tare da shi a lokacin Yahaya Aminu Allah saka mishi da alheri sai ya zama ma Yahaya Aminu abin alfahari abin sha'awa to wani wani kansila wani ciyaman ne aka taba samu a zalin local government gashi ɗaya daga cikin mutanen local government ɗinsa kuma yana zaune shi kirke danja ba taba samu ba sai Yahaya Aminu to Allah ka samu dace Allah ka ƙara yarda da malamanmu mu to akwai Uthman akwai Ubay ibn Ka'ab akwai Zaid ibn Sabit akwai Ibn Mas'ud shi ma yana da wannan daraja akwai Sa'id ibn Malik kaza Abu Zaid akwai Abu Zaid akwai Abu Darda kaza Mu'adh akwai Mu'adh ibn Jabal wa akaza dukkan su sun to an samu waɗanda suka koyo daga gare su akaza ne aliful itlaq ko wa akaza ankum an samu wasu sahabbai sun koyo daga waɗannan sahabbai Abu Hurairah kuma Abu Hurairah ma bin Abbas da Abdullah bin Abbas ibn sa'ib ko da ibn sa'ib a ibn sa'ib wal ma'ani bi zaini abdullah thumma man shuhir wal ma'ani bi zaini to wane ne ake nufi da waɗannan guda biyu ibn sa'ib da kuma abbasin su ake nufi na'am to za ka ban mamsa na'am ka wake wa yake nan na'am na'am to to bada ba na bada asamin kawai Allah ya sa mana albarka na bada asamin su ake nufi a nan tunda na ga an kokari an kokarin bada asamin din da ina kokari ne in kawo to sai ni kana sa tumke ni to Allah shi ba da iko gobe kawo samin din al-iqdu salis ko ko ban karki ba na'am to ina ne na'am yazidu ay yazidu ay man abahul qaqa'u na na tsallake نعم عنهم أبو هريرة مع ابن عباس بن عباس بن سائب والمعني بذين عبد الله ثم من شهر من تابعي فالذي منهم ذكر sannan kuma sai waɗanda suka shahara sun man shuhir min tabi'in haka ne sai waɗanda suka shahara da karantar da alkur'ani haddansu da aiki da shi daga cikin tabi'ai fallazi zikira minhum daga cikin waɗanda aka kawo mana malamai suka ambato su akwai yazidu aibi yazidu ayman abahul kaka'u wal a'rajib wal a'rajib hurmuzin karsha'u haka ne sha'u to daga cikin waɗanda aka kawo daga tabi'ai su kuma sun karto daga waɗannan tabi'ai sahabbai akwai yazidu a ta akwai yazidu da yawa cikin tabi'ai wane ne shi ne ce man abahu alkaka'u man alkaka'u alkaka'u abahu shi ne wanda baban shi shi ne alkaka'u yazid ibn kaka kai wannan suna kun san akan gane ma'anan kalma a dalib ilmin lahjat ilmin dalalatul alfaz dialectology zaka iya gane ma'anan kalma idan ka kula da haruffan kai ka san duk inda aka kawo haruffa mafitinsu yayi nisa ka ji sautin su da nauyi to ma'anan ma abin a haya islam akwai su koka da suke yi ko suna baje kolin wake da kutuba da sauransu wani da ya tashi ce alhamdulillahi lazi balbalal bala alkafirina ka kasan balbalin na aiba yadda Allah ya zo ga musu da bala'i aiba ba da sauki ba ne to Allah ka sa mu dace to akwai Abu Ja'far Yazid ibn al-Kaka yana ɗaya daga cikin malaman da suka goge suka shahara wajen karantar da Alkur'ani. Allah ka saka musu da alheri. Yana ɗaya daga cikin tabi'i ne babban tabi'i. Gashi da daraja da kima yana ɗaya daga cikin malaman da suka karantar a nan garin Madina. Allah saka musu da alheri. Wani araj akwai al-araj ibn Hurmus kenan. Karsha'u wannan duk sun watsa a cikin littafin malamai wato ma'ana ya sun watsa ilimi ma'ana ya tabbata cikin malamai littafin malamai cewa waɗannan suna daga cikin sabbin da suka ribaci watsa ilimin alkur'ani a duniya mujahidin ata sa'idun ikrama wal hasanul aswad zirrun alkama daga cikinsu akwai mujahid bin jabr wanda malamai suka ce idza ja'aka tafsirin min an mujahidin fa hasbuka bihi ne ko makamancin wannan ata akwai ata bin arba to shukran barakallahu fikum akwai sa'id akwai kuma ikrama akwai hasan hasan al-basri ga fikihu ga qur'ani akwai al-aswad akwai zir bin hubaysh ɗaya daga cikin malaman asim akwai al-kama al-iqdu thalithu akwai surako kaza ka masrukun kaza uyai kaza abida ruju'u sab'atin lakum la budda daga cikin malaman da suka shahara wajen karantar da alqur'ani akwai masruq ibn ajda masruq ibn ajda ajda masruq ibn ajda kaza abida hakanan kuma akwai akwai wani akwai abida da fatan ainun abida ibn amru as-salmani abu muslim shi ma haka to ka sani fa duk idan za a karanta da alkur'ani sai an koma wajen waɗannan malaman shi yasa malam yace ruju'u sab'atin la budda lahum komawa zuwa wajen waɗannan mutane guda bakwai nan fa dole ne a koma zuwa wajen su ma'ana idan ka ɗauki waɗannan ƙura guda bakwai in ka koma za ka ga duk suna da isnadi har zuwa ga waɗannan sahabbai har zuwa ga waɗannan tabi'ai watan kenan zai yi zai yi zanto duka kirawar guda bakwai nan suna da isnadi har zuwa ga waɗannan sahabbai din kamar misali nafi'u ya karanto ya yi karatu daga jafar ibn kaka ibn kafir shi kuma ya ɗauko daga ibn sa'ib abu amr al-basri ya ɗauko daga abu jafar da mujahid ibn amr shi kuma daga abu darda imam asim shi kuma daga zaru bin hubaysh imam hamza daga asim haka ne ko? Na'am, to. Imam Asim, Imam Hamza ya karanto daga Asim. Shi kuma Imam Asim yana da isnadi har zuwa ga Zurbin Hubaysh, Kisa'i shi kuma daga Hamza. Duka su ma dai za ga akwai isnadi zuwa ga waɗannan malamai guda bakwai. Al-Iqdus Salisu sannan sai kuma babi ko kulli na zinare na uku. Mayarju ila ladai. Wannan shi kuma ya shafi hanyar karantar da alkur'ani ne hanyar karantar da alkur'ani ne malam ya ci gaba da cewa annawul awwal wa thani alwaqf wal ibtida ya shafi yadda zaka tsaya ne da kuma yadda zaka fara karatu yan uwa karatun alkur'ani ya bambanta da sauran littattafai babu yadda za a yi in ka zo karatu kuma ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to Allah Allah shi Allah ya saka ku amma dole ne ta sa zan kawo muku ko sai mutum a jiya ce inna allaha faqiru wa nahnu inna ba zai yi ba Allah ya tsarkaku Allah wadatacce mawadaci ne wadatacce ne mawadaci mun gane ko to shine ibtida inda za ka fara karatun alkur'ani akwai inda ya kamata ka fara sannan kuma akwai inda ya kamata ka tsaya ba ko ina ne ko za ka je ka tsaya ba misali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة ياي إنا لله وإنا إليه راجعون بيبا الله شيء يجي بتدي علم القيامة كاتب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما غريش علم القيامة تكي آه إنا باشا هلستا كتايا wannan gurin to shi yasa malamai suka alwaqf wal ibtida wajibi ne ka sani shi yasa ibn jazuri ya kawo a cikin littafin sa menene min kulli makatumin a tunatar da mu mana farko babu a'a farko farko farkon mukaddima din إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأصل لغات سمني محرر التجويد والمواقف تقاكم جوجوئنا أنا محل شاهدنا الله كسام الله كسام داتي والابتداء بحمز وصل قد فشا وحكمه عندهم كما فشا كما كما تشا تو a ga'idar larabci idan ka ce akala ya akulu kun gane ko kuma zahaba ya zahabu ya zahabu fili mudari ko to in kana son ka bari shi fi'ili amri ka bari shi fi'ilin umarni yanzu sai ka zo da lam sai ka ce lam yazhab lam yazhab kaga zaka daure filin ko to sai ka share lam in ka share lam zai baka yazhab sai ka share ya'un ko in ka share ya'un me zai zanto a farko zalun da mene da sukun ko to a ka'idar larabci idan zaka kawo fi'ili amri farkon sa akwai harafi mai dauri to sai ka kawo hazatu wasal sai ka ce izhab haka yake a ka'idar larabci ka ka zo shi da hamzatu wasal to shine malam sai ya ce walibtida bi hamzi waslin kad fasha fara karatu da hamzatu wasulin a kalmar da aka samu sakin a farkon ta wannan ya watsa a cikin larabci wa hukumuhu indahumu kama ta sha sannan kuma hukuncin sa a wajen wa hukumuhu sannan kuma hukuncin alwaqfu lamirin nan ya uri alwaqf hukuncin alwaqfu indahumu a wajen malaman tajwidi qira'a kama ta sha kamar yadda kake so ka sani min qubuhin min kubuhin aw husnin aw tam a akwai na galu ko min kubuhin akwai abu wakuf da ake ce mishi alwakuful kabih ma'ana anwa'ul waqfi idan kana so ka sani kamar yadda kake so ka sani a wajen malamai na kira'a akwai al-waqful kabir aw min husna akwai kuma akwai al-waqful hasan tamam akwai al-waqful tam aw iktifa akwai kuma al-waqful kafi bi hasbil maqam amma kowane waqfi ko kuma al-waqful kafi din ya danganta da makam ya danganta da gurin da aka yi magana ne ya danganta da aya ne ya danganta da yadda aka fahimci gurin ne da za ga akwai istilafi na malamai akwai wani guri za su dauki wannan wakafi ne ta wani guri kuma za su dauki shi a kafi ne to ya danganta da yadda malamai suka fahimci gurin wa bis sukuni qif alal muharraka wazida wazida lishimamu li dhammil haraka sannan kuma malamai suna cewa la yubtada'u bis sakin kama la yuqafu al mutaharrik in zaka fara karanta kalma babu yadda za ka fara karatun kalma farko a samu sakin kamar yadda ba a tsayawa akan kalma mai harka to waqif bis sukuni in zaka tsaya kan kalma ka tsaya ne da sukuni shi yasa kan ce al qari'ah ba ka da ta guje ba kai ko da kira'in ki sai ne al qari'e mal qari'e wa ma adare kamal qari'e kaga ai ka da daura harfan ne to shine malai yake cewa wa bis sukuni kif ka tsaya akan kalma da sukuni na'am alal muharrak alal muharraka ga kalmar da aka zo da wasali ma'ana duk kalmar ta zo da wasali aka mata wasali to in zaka tsaya kan da kaza ne da sukuni wazida lishmamu li dhammil haraka kun ga na ɗaya daga cikin al-ahkamul lati ta ta'allaqu bil waqfi al-waqfu bis sukun al mahab ko bis sukun al mujarrad kamar misali iyyaka ina sa a kalle ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in na daura nunin ko to in ka zo za ka tsaya nunin ai yana da harka to a irin wannan in ka zo tsaya sai ka tsaya da mini da sukun shi na ke ce mishi alwakaful mujarrad ko kuma alwakaful tam ko kuma alwakaful abin nan mutlaq ko tam ko na'am wazid al-ishmam sannan daga cikin nau'o'in tsayawa an ƙara ishmami bi dhammil haraka saboda kalma ta zo da dhamma to abin da ya sani cewa kalli baki na ɗazu za a fi gane shi ne yanzu in ka so tsayawa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba na turu turu na bana ba to wannan shine ishmami kuma to shi ma daga cikin alhakamul lati tata'allaqu bil waqfi akwai al waqfu al mujarrad ko al waqfu al mahad mun gane ko akwai kuma al waqfu bil ishmam shine ma'ana abin da ke son nuna mana warraunu fihi sannan kuma akwai nau'in tsayawa ko gunce-gunce da suke da alaka da wakfu akwai tsayawa da raun shine misali alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin kun ga ina da daure ko nayi as-sukun ma'ad ko to zaka iya yin raun ram din shi ne za ka yi furuci da haruffan karke da wasu suransu amma na kusa da kai ne zai ji na nesa ba zai ji ba alhamdulillahi rabbil alamina arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in duk waɗannan ahkam ne Allah ta ta'allaku bil waqfi mun fahimci wannan ko wannan fa ya hadasa ba to Allah ya ji kamar Jafar mislu warraumu fihi shi ma raum za ka iya yin shi da dhammin nasta'inu nasta'inu da ram da ishmami ana yin su a wajen kalma da aka sami tana da rafa'a tana da dhamma ko ko tana da rafa'a warraumu fihi shi ma raum yana da hukumi yana da alaka da waqfu mislu kasrin amma shi ana yin shi ne inda aka sami kasara usila amma kasaran ta asali akwai kasara da ba ta asali ba misali maliki yaumiddini ko ni kaga wannan kasara ce ta asali ko to idan ka zo tsayawa zaka iya raum maliki yaumiddini yaumiddini ni ka faɗo na kusa da zai ji wannan ya halasta akwai kuma kasara da ba ta asali ba Allah na cewa inir tabutum inir tabutum ai in ir tabutum ko to nunin din nan ba ta zo da kasara ba amma wancan na kasarin ta asali ce a ba ta asali bace ta bijiro ne asali in irtabtum ne in irtabtum to idan zaka tsaya akan in ba za ka ce ini wai kai kayi ran ba a ka ce ne in saboda harkar nan ariza ce ta bijiro ne to Allah ya ji kamalan wal fathu sadzani anhu wal fathu sannan kuma ana tsayawa a kalma jarahum idan ta zo tana da fatha zani anhu hatiman uzira fil ha'i yawo to ga cikon tazmin kenan ga cikon nan to zani an hana yin ishmami a afwan zani waɗannan guda biyun da mai da mai kenan raun da ishmami anhu hatiman huzila to sai ka ce wa huzila zani an hana ma'huzila bi ma'ana muni'a an hana zani an hana aiwatar da raun da ishmami hatiman wajibi ne wannan filha ga ha'un anhu kamar yadda aka roito daga wani to kenan an roito daga malaman kira'a ko kuma daga cikin kucin-kucin da suke da alaka da alwakafu cewa ba a yin raun ba a yin ishmami a hau da kinaya misali ولتطمئن به قلوبكم به sai ka tsaya bih ba akwai kasara ba to karka ce bihi wai kai kai ram a malamai sun hana ko kuma inna rabbahu kana bi rabbahu wai ka ce ko zaka ishram inna rabba a malamai sun hana allati bitta'i rasman khulfu وويك أن للكساء وقف وقف خير نعم في الهاء التي بالتاء تو أما عفوا to ko da yake dai duk da hukuncin ya shafa har da hakuri din wai in kana shi hakuri din akwai ikhtilafi ne wanda na kawo misali yanzu ba akwai ikhtilafi sannan kuma akwai ta'un wacce aka rubuta da surar hakuri kaman alqari'ah malkari'a ai kaga akwai ta'un ta'un marbuta ko to malamai sun hana tsayuwa akan tadaram da ishmami wannan shine zai fita cewa ana amma ha'u damir shi ma malamai akwai wanda suke ganin ba za a yi ba akwai wanda kuma suka gani su suka tafi za a yi suna nan da cikin shafi'iyya insha Allah to fil ha'il latibi ta'i an hana yin ishmami da ram ga ga hakuri allati bi ta'i wacce aka rubuta ta da ta'un ma'ana aka rubuta dugo guda biyu a kanta a matsayin ta'un kamar alkari atu malkari atu ba za ka yi ramu ba za ka yi shiman ba rasuman wajen rubutu za ga rubuta dugo guda biyu ko na'am khulfu khulfu wai ka anna lil kisa'i waqfa to khulfu wai ka anna an samu da daga cikin ahkam da suke da alaka da alwaqfu alqur'ani an samu khilaf na ƙurra'u wajen tsayawa akan waɗansu kalmomi kamar misalin wai ka anna wai ka an kalma ce kalmomi ne guda uku na farko akwai wai kalma wadda ake yin mamaki ko idan mutum na mamaki zai ce wai akwai kuma kafin ta tashbihi akwai anna ta taukidi to ƙurra'u sun bambanta wajen tsayawa a kalmar shi ne malam zai kawo mana sai ce wai ka annan lilkisa'i waƙafu minha alaliya to wai ka anna yanayin tsayuwa akan kalmar wai ka an babu banda wacce aka ha'un lilkisa'i kamar na kamar yadda ya zo daga imam lilkisa'i waƙafu minha ai waƙafa minha alaliya shi ya tsaya ne akan ya'un idan imam kisa'i idan kana kana kana karatu da riwayar juril kisa'i ko kuma laif idan ka zo tsayawa misali dalilin yanke wani numfashi ko atishawa ko wani abu ya bijiro maka wa asbaha alladhina ya wa asbaha alladhina tamannaw makanahu ko وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي kun gani amma idan kana hafsu ne wai ka an sai ka tsaya akan nuna tawkid ina ji haka ne ayin take ko alarmomi to idan ka zo tsayawa sai ka tsaya akan nuna tawkid din idan kana hafsu wai yaquluna wai ka an kamar haka amma idan kusayi ne ba yaquluna wai wai amma idan zaka wuce to sai ka koma baya yaquluna wai ka anna Allah yabsuta sai ka ci gaba ba gurin tsaya bane amma wannan yau masu karanta da riwayoyi yana da kyau in kana karanta da yaro riwaya ka dinka tsayawa a irin waɗannan kalmomin din ka nuna mishi ga hukuncin da yake da alaka da wancan riwaya din din galibi sai ka je musafan ƙasa kaga mutum na hafsu duri inda zaka tambaye shi zikru rahma yaya duri ke tsayawa bai sani ba saboda galibi ba a zurfi cikin tajwidin to yana da kyau in za mu yi riwaya maka karanta hadin tajwidin ne sai mu yi karatun ala basiratin to Allah ka sa mu dace to imam al-kisai yana tsayawa ne akan ya'un ko akan ya'un din shi yasa ya ce wa qit minha alal ya wa abu amrin alal kafi laha shi kuma imamu abu amru idan zai tsaya yakan tsaya ne akan kafin din amma ba mahallin tsaya bane in tsayawan ya bijiro ne sai ya tsaya akan kafin manufan sanin wannan hukunci shine duk riwayar da kake yi ka tsaya akan hukuncin da ke da alaka da riwayar wa asbaha alladhina wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams yaquluna wayk haka zaka tsaya wa ba'dhum kad hamala to eh yanzu tsaya insha Allah to ma'auni ko to to to shukran na to bari mu tsaya ko insha Allah jazakumullahu khaira na mina ne na'am na'am ala kafin lahako wa ba'dhum qad hamala wa waqafu bilamin nahwu mali to wa qad hamala ba'dhum hakika kuma an samu waɗansu malamai sun ɗauko ko kuma sun ruwaito tsayawa akan nunin din bisa ga asali kamar yadda muga malam Isa yana tsayawa akan ya'un Abu Amri yana tsayawa akan kafin to akwai waɗansu qurra'u kuma da suke tsayawa akan asali ma'ana yadda aka rubuta kalmar sai tsaya akan harafin karke yaquluna wayka an kamar haka wa waqafu bi lamin nahwi mali sannan akwai malaman da suka tsaya akan lamin ka misali mali hazar rasul to sai tsaya akan mal akan lamin din ko hazar rasul wa mali hazar rasuli to sukan tsaya waɗansu kuda sukan tsaya akan lamin ne ma adal mawali amma banda waɗansu maulola ma'ana waɗansu waɗanda ba waɗansu ƙara an da ba larabawa ba ne sun shigo cikin larabawa ne suka riki larabawa a matsayin ubannin gida a sabi kai waɗanda suka gabata su a kenan imam likisa'i da kuma abu amur amma gaskiya zance mafi karfi abu amur balarabe ne tsantsan balarabe ne domin imam shafi'i na cewa abu amurkin waliya sabi ibn amirin sarihun wa baqi mahasabil wala insha Allah ta'ala to waɗansu wato an rawaito cewa mali hadar rasul in zaka tsaya akan mali zaka tsaya ne akan lamun mal kamar yadda aka samu daga abu amru da kuma malik isa'i fa'ala ma waqafu wa shibhi za limithli lahu hukifu to fa'ala ma wakafu sannan kuma akwai afwan to ina ganin dai ku ina ganin bi hakuri bari mu tsaya anan din saboda lokacin wato hankali na ne ya rabe biyu ina son bayanin nan kuma ina son karin abin da na kadin saba ka'ida insha Allah subhanahu wataala gobe sai mu tashi akan baiti na 70 da na kenan na biyu saba'in da biyu sai mu tashi akan sai mu ci gaba insha Allah kuma muna fatan Allah da gobe mu gama manzumar insha Allah ta'ala abinda Allah ya ba mu iko muku na na'am to na'am to Allah ya saka da alheri akwai tambihi ne akan bahari na kawo bahar rajin mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun ko a mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun ne salasa marrat ko eh shine daidai to Allah ya saka da alheri jazakumullahu khairan to kaga al amfanin haduwa kenan ai karatun domin idan kai bayani kan kuskure wani sai sai sai fadakar da kai kaga da mai karatun da waɗanda suke jin karatun duk sai samu rahmar Allah gaba ki da to Allah ya sada mana rahmarsa jazakumullahu khairan bahar rajul mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'il ne mustaf'ilun mustaf'ilun musta'ilu anan akwai dan cire al-hazfu da aka sama ina jin to Allah ya saka da alheri Allah shi balla da to abinda Allah ya bamu iko mu karanta daidai Allah ya bamu ladan wanda ne kuskure kuma Allah ya fahimta da mu kuskure ne kuma ya bamu ikon gyara subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk